ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام إن أداء الزكاة من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أخرج الشيطان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج الميت وصوم رمضان والآية والآيات الدالة على وجوب الزكاة وفرضيتها وعقوبة مانعيها كثيرة جدا منها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ومعنى الزكاة في اللغة الطهارة والنماء وهذان المعنيان ينطبقان على الأموال التي تؤدى زكاتها كما جاء المعنى الأول في الآية السابقة والمعنى الثاني في قوله تعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون إخوة الإسلام لم يكن الله سبحانه وتعالى بيان مصارف الزكاة إلى أحد من خلقه بل هو الذي تولى ذلك وفصله تفصيلا في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فلا يجوز صرفها وإيطاؤها في غيرها وجاءت الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تنص على أنه لا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من زكاته إلى أصوله أو فروعه منها ما أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ومن كان له ولد أو والد فلم يسله فهو عاد ثم قال وروينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تجعلها لمن تقول والحديث برقم ثلاثة عشر ألف ومئتين وتسع وعشرين وبوب له الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بقوله باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالده من سهم الفقراء والمساكين وهذان الأثران عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يوجد لهما مخالف من الصحابة حسب علمنا مما يدل على أن هذا الحكم معلوم ومستقر عندهم وأما ما أخذه البخاري وغيره من حديث زينب زوج ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من أنها أعطته شيئا من زكاة أموالها فلأن الزوج هو الذي يؤول زوجها- زو- زوجته وليست هي التي تؤوله قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها وقال أيضا واعتدت أيضا بأن ظاهر قولي في حديث أبي سعيد المذكور زوجك زوجك وولدك حق من ت- من تصدقت به عليهم دال على أن صد- صدقة التطوع لأن الولد لا يقطع من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن من- منذر وغيره وفي وفي هذا الاجتهاد نظر لأن الذي يمتنع إيطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه وقال أيضا وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطي نفقته منهم وقال أيضا وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زكاته لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه لاستغنائهم بتلك النفقة عن أخذ من الزكاة ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم لأنه يكي بها ماله حينئذ أما من كان ينفق عليه تبرعا فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته وذكر حديث امرأة بن مسعود رضي الله عنهما وقال ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباؤه وأجداده ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده ولا يجوز له ولا يجوز له له دفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بإنفاقه عليها ولأنه يقي بها ماله إخوة الإسلام أما حديث ماء بن يزيد رضي الله تعالى عنهما من أنه أخذ الصدقة من أبيه فإنه محمول على صدقة التطوع لأنها لأنه لم يكن من دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم توزيع الزكاة في المسجد وإنما يأتون بصدقات تطوع إلى المسجد من مال أو تمر أو غير ذلك أما الزكوات فإنهم يدفعونها إلى السعاء الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أقول هذا وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله ولي الصالحين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan ɗan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da muji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantan hane-hanensa Allah ya yi wasiya ga na farko da kuma na ƙarshe da jin tsoronsa a inda yake cewa wa da kada wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yan uwa musulmi mu sani cewa bayar da zakka yana daga cikin rukunai biyar wanda aka gina addinin musulunci a kansu al'imam al-bukhari al'imam musulun rahmatullahi ta'ala alaihima sun fitar da hadisi daga abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa an gina addinin musulunci akan abubuwa guda biyar ma'ana waɗannan abubuwa guda biyar su ne suka dunkule suka zama addinin musulunci wannan abubuwa shi ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ma'ana kalmar shahada idda ginshiki na farko da addinin musulunci ya gino a kai sannan da tsayar da sallah da kuma bayar da zakka da kuma ziyartar ɗakin Allah ma'ana shi ne yin aikin hajji da kuma azumin watan Ramadan. ‘Yan uwan musulmi, ayoyi da suke magana akan wajibcin zakka, da farlancin zakka, da kuma akuba ga wanda suke gin bayar da ita masu yawa ne wanda wannan matsayi ba zai ba da dama a mace su ba, sai dai daga cikin irin waɗannan ayoyi akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku tsayar da sallah ku bayar da zakka wannan ayoyi sun maimaitu a wurare da yawa cikin alkur'ani daga cikinsu akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu tauba da yake ta wanda suke taskace zinari da azurfa ma'ana suke taskace kuɗin da ya kamata a ba da zakka wannan cewa wato azabu wal fidda ba wai kaidi bane na iyakar abin da ake fitar da zakka face dai wannan abu da aka faɗa shine kuɗi a lokacin da ake saukar da wahayi amma duk abin da ya kwafe makwafin su naira ce dala ce bawon ne sai ce duk suna daga cikin abin da ake fitar da zakka a kai to Allah yake ta duk wanda suke taskacewa ba sa fitarwa domin wato ainihin su bari fi sabilillah Allah yake cewa kai musu bishara da azaba wacce take mai radadi ran da za a narka waɗannan abubuwan a yi musu lalas akan bayansu da kuyabinsu da kuma ainihin akan goshinsu a ce wannan shine abin da ya zama kun taskace a duniya ku ɗanɗana abin da ya zama kun kasance kun ɓoye kun ki bayarwa sannan daga cikin dalilai da suke nuna wato ainihin ba da zakka akwai fadar Allah subhanahu wata'ala da cikin suratul tauba da yake wa manzo alaihi salatu wassalam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wannan tutahhiruhum ko dai ya zamo cewa anta sai ya zamo kenan wannan jumla ce haliya ita ma wa tuzakkihim ya zama jumla ce haliya ko kuma tutsahiruhum ya'ani as-sadaqa to sai ya zama wannan jumla ce sifa ta sadaqa din sanan wato zakiyin wannan jumla ce haliya ta shi manzo alaihi salatu wassalam Allah yake cewa ka karbi wannan zakka daga cikin dukiyoyin su wanda wannan zakka za ta tsarkake su ta tsarkake su daga ainihin dauda ta rowa kuma ta tsabtace zukatansu ta tsarkake dukiyoyinsu kuma ya zama ta haɓaka waɗannan dukiyoyi sannan za ka tabbatar da kirkinsu ta hanyar karɓar wannan zakka sannan kuma ka yi masu addu'a ya ma'aikin Allah domin addu'arsa natsuwa ne gare su to saboda haka kenan ma'anar zakka a harshen larabci shine tsarkakuwa da kuma haɓaka kuma wannan ma'anoni guda biyu sun tabbata akan dukiyar da ake fitar mata da zakka kamar yadda ya zo wato a cikin ayar da muka ambata ma'ana ta farko zakka tana tsarkake dukiyar mai bayarwa kuma da tsarkake dukiyar sannan ma'ana ta biyu a cikin fadin Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa ma'ajaitun min riban liturgu ko liyarguwa kira'an nafi da kuma yaqub suna karanta liturgu domin ya zama ainihin kun samu ƙaruwa ma'ana ku sami ƙari sama da abin da kuka bayar daga cikin dukiyoyin mutane to wannan ba zai samu tagomashi ya samu haɓaka a wajen Allah subhanahu wata'ala ba wannan aya malamai sun tattauna akan ma'anarta wasu suna cewa ana magana akan mai ba da kuɗi bashi da ruwa domin a yi masa ƙari wasu suna nufin cewa kyautar da ake nufin kwan matsaye amma dai al'ammu shari yana cewa ita wannan aya ta yi daidai da faɗin allah subhanahu wata'ala yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat allah subhanahu wata'ala ce duk kuma abin da kuka bayar na zakka wanda kuke neman yardan allah a ciki to waɗannan za a nunnunka masu shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake kin ba da zakka ko ya ga dukiyarsa tana haɓaka tana ƙaruwa to ya san cewa istidraji ake masa shigo shigo ba zurfi ne domin duk mutumin da yake karɓan dukiyar ruwa ko kuma ya ba da dukiya domin a bashi bashi da ruwa to waɗannan Allah yana ɗebe albarka daga cikin dukiyoyinsu da yawa sun karɓi irin wannan bashi da ruwa domin su ci gaba amma kuma sun ci baya sun samu ɗan ci gaba na wucin gadi amma sun zama abin tausayi ‘yan uwa musulmi allah bai wakilta bai danganta bayanin wuraren da za a ba da zaka a wajen wani daga cikin halittunsa ba allah shi ne ya jibanci wannan shi da kansa ya fayyace wannan fayyacewa a cikin faɗasa da ce innama sadaqatu lil fuqara wannan innama adatu hasri ma'ana kadai ana ba da zakka ne a cikin wannan al'asunafu samaniya wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata wanda mun sha jin malamai suna maimaita mana su Allah yake cewa ana badawa ga fakirai da miskinai da kuma wanda suke aiki domin karɓo zakka ko da mutum mawadaci ne inda za a tsora masa aikin sa'i da zai karɓo zakka ko ta noma ko ta dabbobi to musulunci ya yarda a ɗiba daga wannan zakka a bashi da wanda ake lallashin zukatansu shigo addinin musulunci ko kuma sababbin da suka shigo addinin musulunci da kuma bayi da za a ba su domin su fashi kansu da kuma wanda ba shi yi musu nauyi da kuma ainihin fi sabilillah shine jihadi fi sabilillah ko kace ainihin yada ilimi ko neman ilimi musamman a wannan hali da muke ciki saboda haka baya halatta ya zama an bayar da zakka a wani bangare wanda ba wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya ambata ba kuma hadisai sun zo daga sahabban manzo alaihi salatu wassalam wanda suke nassi akan cewa baya halatta ga mutum ya ba da wani abu daga cikin zakkarsa zuwa ga tushensa ko reshensa ma'ana ba a ba iyaye zakka kamar yadda ba a ba 'ya'ya wanda ake ciyar da su zakka daga cikin waɗannan asar akwai asar wanda imamul bai haƙi ya fitar a cikin sunnar kubara da isnadinsa daga sayyidina ali allah ƙara masa yadda yake cewa laisa li waladin wala li walidin haqqun fi sadaqatin mafruza babu wani haƙƙi wanda za a ba ɗa ko mahaifi daga cikin sadaka ta wajibi shine zakka sai ce wa man kana lahu waladun aw walidun falam yasir fa huwa aqun wanda duk yake da mahaifa da suke bukatar taimako bai sadan masa ya kyautata musu ba wannan ya zamo mai saba ga iyaye haka nan wanda yake da ɗan da yake da bukatar taimako yake taimaka masa to shi ma wannan ya saba bai kyauta ba kenan ba ana nufin mutum ya ba su a cikin dukiya ta zakka ba sai dai kuɗin da yake a cikin aljihunsa sannan imamu da bai haƙi a cikin sunan ya ce warwai na alfin abbas sannan kuma an rawaito mana hadisi daga ibn abbas annahu qala ibn abbas yake cewa la taj'alha liman ta'ulu kada ka kuskura ka ba da zakarka da wanda kake ɗaukar nauyinsa wannan hadisi ne na dubu goma sha uku da ɗari biyu da ashirin da tara a cikin asun da kukurar imamul bai haƙi kuma imamul bai haƙi da ya tashi kawo wannan hadisi ga yadda ya masa tabuwi sai ce babun wato wani babi la ta ja'alha liman a yake cewa la yu'tiha man talzamuhu nafaqatuhu baya halatta mutum ya ba da zakka ga wanda ciyar da shi yake lizimtarsa min waladihi wa walidaihi na daga cikin ƴaƴansa da mahaifansa min samin fuqara wal masakin daga cikin rabon da ake baiwa fakirai da miskinai to waɗannan asar guda biyu daga sayyidina Ali da Ibn Abbas Allah kara masa yadda ba a samu wani daga cikin sahabbai da ya saba masu bagwargwadon mu abinda muka sani abinda zai maka nuni akan cewa wannan hukunci ne sananne tabbatacce a wajensu imam al-bukhari ya fitar da hadisi da wani imam al-bukhari hadisin na na zainab matar ibn mas'ud Allah ya kara musu yadda cewa ita ta bayar da wani abu na daga zakar dukiyarta wato ainihin ga mijinta yadda hadisin yake ibn masud allah kara masa yadda ya gama ta sana na zainab tana shirye-shiryen fitar da zakka wanda kun sani cewa wato ainihin a wannan lokaci kamar yadda za mu yi karin bayani nan gaba duk wata zakka da ake fitarwa to ko dai mai ita ya tashi ya je ya kai wajen manzo alaihi salamu hannu da hannu ko kuma su'at da suke zuwa karba ta amfanin gona ce ta kudi ce ya zama su'at sun zo sun karba sun kai a raba ma wanda suka cancanta ibn mas'ud da ya ga tana shirye-shiryen fitar da wannan zakka sai ce ai wannan zakkar ma ba sai kin kai can ba ni ya kamata ki baiwa sai ta ce a ina za a yi a matsayin sa na mijinta ta bashi zakka yace ai ba matsala ya halatta ta ce a'a sai take cewa to shikenan ka je ka tambayo manzo alaihi salam sai ta ake je ke da kanki ta je ta tambayo sai manzo alaihi salam yace eh ya halatta ki bashi ma'ana ta baiwa mijinta to wannan asar na wato ainihin na Zainab mata ibnu Mas'ud na cewa ta ba mijinta wani abu daga cikin zakarta ya kasance saboda shi miji shi yake dauki yake daukan nauyin ciyar da matarsa ba ita ce take ɗaukan nauyin siyar da shi ba sai imamul hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala da ya zo a cikin sharhin wannan hadisi ga kaɗan daga cikin abin da yake faɗa sai ya ce an kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ya halatta mace ta ba da zakkar dukiyarta ga mijinta sannan da ya ƙara gaba ya ƙara gaba sai ya ce kuma an yi hujja da cewa lallai zahirin faɗin wato manzo alaihi salam a cikin hadisin Abu Sa'id da manzo Allah yace zawjuki wa waladuki ma'ana mijinki da ƴaƴanki a haƙƙo man tasaddaqti bihi alaihi su suka fi cancanta ki musu wannan sadaka to sai shi al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa dalil wato wasu malamai sun ce wannan yayi nuni ala anna sadaqa tatawwu cewa wannan sadaka ce ba wai ta wajibi ba sadaka ce ta musahabi domin shi ɗa ba za a ba shi daga cikin zakka ta wajibi ba wannan da haɗuwar malamai kamar yadda ya ibn mundir ya fitar to sai ibn hajar ya ce to amma wannan kafa hujja akwai abin duba ya ce domin abin da ba zai yiwu a bayar da shi ba na daga sadaka ta wajibi shine wanda shi mai bayarwan ciyar da shi ta zama wajibi a kansa ya ce ita kuma uwa ba zai lizince ta ci yadda ‘ya'yanta ba mutum uba yana nan idan kun fahimci magana ibn hajar ya ce wasu sun yi hujja akan cewa shi wannan hadisin ya nuna sadakar nan ba zakka ba ce domin an ce ita na zainab ta baiwa wasu daga cikin wannan ‘ya'ya nata to sai ibn hajar yake cewa a'a ai idan muka kula ita mace ba wajibi ba ne ta ciyar da ‘ya'yanta musamman a ce ga uba a raye to in haka ne ashe kenan mace za ta iya ba ɗan da ta haifa zakka daga cikin abin da Allah ya hore mata tare da cewa wasu malamai sun yi nassi cewa waɗannan ƴaƴan ma ba da ta haifa bane ba 'ya'yan 'yan uwa ne wanda take rike da su to saboda haka kenan ashe mace ya halatta a musulunci ita ta ba da zakka ga mijinta sannan ibn hajar ya ci gaba da cewa a cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwa ga cewa a ba da sadaka ga makusata ya ce amma an fassara wannan wato ainihin akan cewa zakka ta wajibi wanda wato wannan zakka ta wajibi da za a ba wannan makusaci ga wanda ciyar da shi bai rizanci mai bayarwa ba sannan yake cewa ibn mundir ya ce azima'u malamai sun hadu ala annar rajul cewa shi mutum la yuti zaka la yuti zawjatahu min az-zakati ba zai ba matarsa daga cikin zakka ba li anna nafaqataha wajibatun alaihi domin ciyar da mace wajiba ce akan mijinta saboda ka fatar ta gani biya anil zaka dole za ta wadatu da wannan ciyarwa akan cewa kuma a zo a bata zakka al-imam al-fawzan a cikin littafin sa al-mulaqqas fiqh shi kuma ga abin da yake cewa da yazo akan bayanin su wani ne ba za a ba zakka ba sai yace wala yajuzu dafu zakati baya halatta a ba da zakka ilamra'atin fakiratin zuwa ga wata mata matalauciya idan kanat ta zaujin ganiyin yunfiqu alaiha in dai akwai mijinta mawadaci da yake ciyar da ita wannan ibara tana nuna cewa da a ce akwai miji ta mako wanda ba zai ba ta abin da zai wadace ta ba to wasu daga cikin yan uwanta in sun fita zaka za su iya bata to amma a ce mace ce duk da ita ba ta da wani kuɗi na a zo a ganin mijinta kuma mawadaci ne bai kasa yi mata komai ba malam bauza ne ce to baya halatta ka ɗauki zakka ka ba wannan matar yace wala ila faqirin idza kana lahu qaribun ghaniyun yunfiqu alai yace haka nan ma shi kansa matalaucin in akwai dan uwansa da ya dauke masa nauyin komai to shi ma ba za ka bashi zakka ba yace listikina ihim bi tilkan nafaka saboda sun riga sun wadatu da waccan ciyarwa da ake masu anil akazi min zakka daga cewa su karbi zakka sai ya ci gaba da cewa baya halatta ga mutum ya ba da zakka ta dukiyarsa zuwa ga makusatansa waɗanda ya zamo ciyar da su ya zama lazimi wato ainihin a kansa ma'ana yanzu kamar a ce mutum ne yana da hali sai mahaifinsa ya mutu akwai ƙannansa da yayunsa da ba su da shi to a wannan halin wajibi ne ciyar da su tun da ubansu ya riga ya rasu da nauyin akan uba ke kuma yanzu ya rasu to yanzu kai a matsayinka nawansu kai ko kai ne ƙaninsu amma mawadaci su ba su da shi to wajibi ne ka ciyar da su a wannan lokacin to a daidai lokacin kuma bai halatta ka ɗauki zakka ka ba su duk da kaga ba ƴaƴanka bane ba ina wasu ne ummanka ne wasu shakikanka ne wasu ainihin li abbanka yace li annahu yaqi biha malahu hina idin domin idan mutun yayi wannan wato kaman a fakaice na kare dukiyarsa ne domin misali ka kaddara cewa ya saba ba su mahunan shinkafa ne duk wata da kuɗi to shi kenan yanzu da ya ɗauko zakka ya ba su sai wata ya kare so ga shiru suka aiko sai ta aina ba ku zakka saboda ka tunda ba ku zakka ai zance in sake ba ku kuɗi ma bai taso ba to kaga wannan shi ne ainihin shari'a ta kalla sai ke ce amma duk mutumin da ya zamo kana ciyar da shi ciyarwa ba ta dole ba ciyarwa ce wanda yake ta neman lada a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan zaka iya bashi daga zakarka ila wani dan uwan uba ne dan uwan mahaifiya wasu daga cikin yan uwa ba wai kai kake daukan nauyin sa ba ko da zaka bashi wani abu na taimako ne shi ma daga lokaci zuwa lokaci to wannan ya halatta idan ka fitar da zakka ka bashi shi ne ma hadisi yake cewa sadaqatun wasila wannan kaga ma sadaka ce tare kuma da sadar da zumunci Imam al-Fawzan yake cewa wato sai an bata hadisin wannan mata na na Zainab matar Ibn Mas'ud sannan sai yake cewa baya halatta mutum ya bada zakkarsa zuwa ga tushensa sune iyayensa da kakanninsa sannan ba zai ba da zakarsa ba a wajen wato rassansa su ne ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘ya'yansa ya ce ba ya halatta gare shi ya ba da zakarsa zuwa ga matarsa domin ita wadatacciya ce ta hanyar ciyarwa da yake mata domin da wannan zai yi dabara ta kare dukiyarsa ‘yan uwa musulmi akwai hadifi da da yawa mun san shi hadifin mal ibn yazid hadifin yana cewa shi mal ibn yazid wanda sahabi ne kuma ɗan sahabi yake cewa mun yi hijira ni da mahaifina zuwa madina ta ga manzo alaihi salam kuma amma na nemi aure manzo alaihi salam ya wuce mun gaba a wajen wannan harkar neman aure yace to wata rana mahaifina ya ɗauki sadaka ya ba da hannun wani mutum a masallaci don a raba to shi kenan sai na je sai shi wannan mutum ya ɗauki wannan dukiya ya bani to da na dawo gida sai nike faɗa wa babana ai a masallaci gashi an bani kuɗi sai ya ce ma iya ka arattu ai ba kai ne nufi in ba wannan ba kawo ta sai ce a'a ai ina da bukata uba ya ce a bashi ɗa ya ce a yi haƙuri ba zai bayar ba shi yana da bukata to sai aka tafi majalisar koli wajen manzo alaihi salatu wassalam aka je aka karanta masa sai manzo Allah ya ce laka ma akanta ya ma'an kai ma'an abinda ka karba ya halatta gare ka wa laka ma nawaita ya yazid kai kuma yazidu niyyarka ta neman lada a wajen Allah ta tabbata to wannan hadisi an fassara shi akan sadaka ta nafila ba wai zakka ba domin bai daga cikin al'adar sahabban manzo alaihi salatu wassalam su dauki zakka su kai masallaci kamar yadda muka faɗa cewa zakka da ake a lokacin manzo alaihi salam ana tura su'at su je su karbo wasu je su karbo dabbobi wasu kayan gona wasu kuma ainihin kuɗaɗe turawa ake aje a karbo ba mutum bane yake ɗaukan nauyi ya tafi ya raba a masallaci albatta haka nan lokacin kulafa'ur rashid kai har ma Najeriya za ka ce lokacin mujaddadi Allah ya rahama da zan kai a wajensa hatta lokacinsa zuwa ake a karɓo zakka a wajen wanda za su bayar a zo a raba wa mabukata abinda sahabbai sukan yi sukan fitar da kuɗi na sadaka ta nafila wanda ma ba shi da kuɗi sai je ya karyo zarbar da binansa idan da binan ya nuna sai zo ya soke a jikin masallaci saboda mabukata su zo su ci wannan dabino amma ba wai abin da ya shafi zakka ta farilla ba yan uwa musulmi abin da ya sa muka yi wannan tambihi a wannan rana kuma a daidai wannan lokaci mun yi shi ne domin gyara ga ainihin wata magana da ta gabata a wajen waɗansu daga cikin yan uwa alhamdulillah yan uwa ne ahlus sunna masu kokarin ba sunna kariya da kuma yaɗa ta to amma da kulli jawadin kabuwa duk tumbatsan mutum da ilimin zai iya kuskure abin da ya sa ya zama dole mai wannan faɗakarwan dalilai ne kamar haka dalili na farko abu ne da ya shafi jigo daga cikin jigon addinin musulunci domin zakka rukuni ne na addinin musulunci mutum ya ki ba da zakka a musulunci laifi ne sannan ya cire zakkar ya bayar ba inda aka ce ba shi ma laifi ne ya ilahi ya zama na cikin bala'o'i saboda laifukan mu to kuma sai ya zamo cewa dama mutanenmu mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki shi wancan dan uwa hafizahullahu ta'ala ya samu tuntukan harshe kuma ya faɗi maganan da dukkan gamsuwa da hujjojinsa a inda yake cewa duk masu cewa ba a ba 'ya'ya da mata zaka suna magana ne da molanka to wannan magana kuskure ce wannan magana ba ta rushe darajarsa ko matsayinsa a wajenmu ba saboda yadda ya samu wannan tuntuɓa rashin mu ma za mu iya sama da haka kuma za mu karɓi gyara idan aka yi mana to kamar yadda na faɗa wannan wajibi ne mu yi bayani saboda kun san halin mutanen mu sarai kada ku manta 'yan shekarun da suka wuce akwai ɗaya daga cikin yan uwa du'at da ya yada cewa zakka ba ta wajaba a cikin abin da ba zinari da azurfa ba wato kangararrun masu kuɗi sun yi murna da wannan fatawa sun ta ai ga irin ta nan gashi malami ya karanta zakka a cikin zinari kawai da azurfa saboda haka dala da naira ba sai ka ba da zakka ba to yanzu ya lafiyar giwa bai ta yi hauka ya masu kuɗin mu suke ma a basu ji wannan fatawar ba na sha faɗa ta wallahi da masu kuɗin Kano za su fitar da zakka tsakani da Allah su ba macancantanta a shekara goma sai ka nemi talaka a kano karasa wallahi akwai wanda in zai fitar da zakka billions zai fitar ba wai millions ba na tabbatar in za a raba a macancanta shekara ɗaya biyu uku wani idan aka ba shi a bana to baɗi shi ma zai fitar ya ba mutane barkatai domin shi ma ya riga ya haini to saboda haka wannan gyaran ya zama wajibi mu yi shi saboda wannan dalili dalili na biyu wannan fatawar ta riga ta shiga social media da a ce shawara ake cewa ko a faɗa ko kada a faɗa to sai mu ba da shawara ta kada a faɗa ko kuma da aka faɗa abun bai fita ba to nan ma mu ba za mu ce komai ba dalili na uku duk lokacin da ya zamo an faɗi kuskure irin wannan an yi shiru ma'ana mun gamsu wannan abin daidai ne wanda dama su magauta sunna iris suke jira duk alkhairin da ahalus sunna za su in ahalus sunna za su yi alkhairi 999.9 ba za su kalla ba dan tuntuɓen nan guda ɗaya shi za su dinga ya maɗiɗin shi yanzu Allah shi ya san ya maɗiɗin da aka yi da wannan wato fatawa ko kuma wannan kalma da wannan ɗan uwa ya faɗa dangane da zakka ana ce ya maɗiɗi ga irin ta nan kun gama suna cewa ainihin zakka ma za a baiwa mata za a baiwa yaya idan mutum ya kalli maganganun malam fikihu halin ma da suka ce a iya ba mata ko ɗa zakka shine inda za a ce ɗa ya ci bashi ya rasa yadda zai yi da wasu malaman suka ce ya halatta uba ya bashi zakka gwargwadon wannan bashin da ake bin sai je biya ko matarsa ta ci bashi ta rasa yadda za ta yi wasu malaman suka ce ya halatta ya ba ta daidai wannan dan ta zai biya bashi a abin nan ta zai ta biya bashi ba wai ainihin ta yi dukiya da wannan ba saboda haka kenan wannan abubuwa da na karanto muku maganganu ne na malamai wanda na karanto muku hadisai guda biyu wanda imamu da bai haƙi ya fitar a cikin sunan kuma wannan hadisai sun inganta daga waɗannan sahabbai kuma babu yadda za a yi sahabbai su yi magana da molanka musamman irin sayyidina ali musamman irin ibn abbas in ba su da asar daga manzo alaihi salam ba za su yi wannan ba kuma kamar yadda na faɗa ya zuwa ya zuba mu samu maganar wani sahabi da ya saba masu akan wannan abin da suka faɗa ba saboda haka wannan shine abin da malamai suka rubuta a cikin littattafai kuma wallahi wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa tuli da malamai suka yi bayani akan rashin halaccin mutum ya ba ɗansa ko matarsa zakka abinda wasu malamai sukan ce a wannan gaba cewa idan ɗa magidanci ne ba ka ciyar da shi yana cin gashin kansa wasu malamai suka ce ya halatta ka ba shi zakka domin yanzu ya riga ya fita daga kantu ciyar da shi bai daga cikin wajibi a kanta ya fita daga kantu to amma a zo a ce ya halatta ka ɗebi zakka ka ba matanka ka ba 'ya'yanka don allah masu kuɗinmu suka ji wannan kuma aka ce duk abin da ba wannan ba molanta ne kuma aka yi shiru ba a ce komai ba haka za su gamsu cewa lallai babu shakka ashe malamai sun daɗe suna kurakurai sai yanzu a gano bakin zaren mu kan yanzu mun samu fatawa saboda haka dakan kaka shi kaɗaka to na mai na shi ne abin da za a duka yi to saboda haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala dora mu kan daidai wannan dan uwa daga cikin yan uwanmu ahalus suna da ya samu wannan bindigan harshe muna masa kyakkyawan zaton zai ji irin waɗannan nasihohi kuma zai dawo ya janye daga wannan muna masa addu'a Allah ya fi masa kuskuren da yayi ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga aukawa irin wannan muna ba da nasiha ga ƴan uwan mu ɗaliban ilimi duk lokacin da mas'ala ta zama khatira irin wannan kafin furtata mu bibiyi littattafai da maganganun malamai mu gama tantance matsalar domin yau ba jiya ba ce jiya in ka yi hudu ba ko darasi daga iya wanda suka ji magana ta riga ta kare ba wani wanda zai yi rikodin kafin shekara ma kila an manta da wannan magana amma yanzu duk abin da kake faɗa rikodin ake kafin ka isa gida Allah shi san ina wannan fatawar ta kai to shi ya sanya ya zama wajibi mu faɗi wannan a matsayin gyara ba matsayin mai da martani ko ce kusa muka mai da muka faɗa ba al'adar wannan mimbarin namu ba ne kowa shi da ne akan haka muna fata Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana fata fata ne ya ba mu ikon nisanta sa iyayenmu wanda suka rasu Allah gafarta musu wanda suke rayu Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya musulmi na gidan na asibiti Allah ka ba su lafiya wanda suke lafiya Allah kara mana lafiya da na'imta mu da da'a da lafiyar da ka bamu musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka Allah ka sa albarka a wannan damana tamu Allah ka sa albarka a wannan damana tamu shugabanninmu tun daga mataki na kasa an sama Allah ka riko da hannayensu Allah ka nuna musu daidai ka ba su ikon aiwatarwa ka nuna musu kurakuransu ka ba su ikon nisanta yaranmu maza da mata Allah ka sai tunaninsu Allah ka tabbatar tarbiyyarsu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya musibin da suke faruwa a wannan kasa tamu na kashe-kashen mutane da zubar da jina ne da garkuwa da mutane allah ka wani kashin wannan musibu ya allah ba wanda zai iya sai kai ya allah ka iya mana allah ka damu da kyawun yanayin da muka saba na kwanciyar hankali akwai ɗaya daga cikin yan uwa na wannan malam wanda mahaifiyarsa ta rasu a satin da ya wuce akwai alhaji yusuf mai mai wanda shi ma mata yayarsa ta rasu to sun roƙi a saka su a cikin addu'a muna musu addu'a Allah ya gafarta laifukan su Allah ya yafe kurakuran su Allah ya kauta makwacin su sannan yan uwa da muka ambata rana ita yau wanda ba su da lafiya kamar Alhaji Isa Haruna mai takami da kuma mai unguwa Nasir da makwacin na Suleiman wanda kuma sani da Sule Fike da Abdullahi Goli wanda yake fama da fuska to suna daɗa roƙon yan uwa cewa yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya muna musu addu'a Allah shi yayi damu su Allah ya gaggauta musu da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya wanda ma ba mu sani ba ana musu roƙon Allah ya ba su lafiya Allah ya mai da jiya da zama kafara a gare su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا لما تحب وترضى اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم يا من جبر ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين وليكنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين